إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يصيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a wannan rana mai albarka na tsammanin sha hudu kenan ga watan rabi'ul awwal a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya ashirin da hudu ko da uku na nafi sha hudu a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu muna kuma goma sha tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu allah ya kaddara mana zaman da muka saba yi da 'yan uwa mata a wannan masallaci na muhammad tafi'u foundation da ke a bariki gra don ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma da fassarar ma'anonin shi gwargwadon yadda allah maɗaukakin sarki ya hore a yau tunasarwa ce muka zaɓa za mu yi wa junanmu busa al'adar majalisun wani lokacin mu yi tafsiri wani lokacin mu karanta hadisi wani lokacin mu karanta kissa wacce akwai darussa a cikinta wani lokacin kuma nasiha daga cikin nasihohin addinin musulunci yau ɗin bai wuce nasiha da zaburarwa ba da tuna wa junanmu kanmu da kanmu mu ɗin suwa ne ne yadda mutum yake gane kanshi ma'aunai ne dan adam shi ajiye ma kanshi ya auna kanshi kuma sai ya ga shi din wane ne a cikin rayuwa ya dace da rayuwar ko bai dace ba idan ya dace me ya kamata ya yi in bai dace ba me ya kamata ya yi ƙa'idojin sun kai goma sha wani abu wanda nake ganin ma iya tabawa a yau ba su wuce mu taba kwaya uku ko biyu ko hudu ko abin da ya sauwaka ganin cewa kamar mun fara karatun a matukar makare tambaya ce ta farko da ita mutum yake gauna kan shi malamai sukan ce a rayuwa ko masu hikimar rayuwa sukan ce da ɗan adam haddidi huwiyatak ka tantance kai ɗin kai wane ne idan kina so ki san kewa ce ce a rayuwa aka ce ki ajiye wa kanki ki auna ke ɗin kewa ce ce haddidi huwiyatak ki ki tantance ke din kowace ce ya ake tantance wani din kowace ce sai ki tambayi kanki suka ce tambaya guda uku man anti maza turidina wa ila aini yadda an ce yake auna kan shi aka ce tambaya guda uku ni din wane ne me nake da bukata a rayuwa kuma ina nake son zuwa wannan shi yake fassara wa mutum ko shi wane ne man anti ma za turidina wa ila ai sai da ake magana da ke ke din kewa ce ma za turidina yanzu da kike rayuwa a doron wannan duniyar me kike bukata in kin san kanki kin san abin da kike da bukata kin samu ko baki samu ba ina kika dosa wannan shine yake fassara mutum ko shi wane ne a cikin rayuwa inda zamu fassara shi aka tambayi kanmu da kanmu man ana ni da nake maganar ko ke da kike saurare man anti ni waye ko ce waye me ya kamata ya zamanto ansar kowa zai iya ansa tambayar ta hanyar da yake ganin kansa da kansa ba ansa ɗaya bacci ba wata inda takarda za a rarraba mu kowa ya rubuta shi waye ansar da za mu samu ba za a sami iri ɗaya ba a fassara ni ɗin ni waye kai na sake jimle ka za ka bar mana nan gudu in an samu mai gajeren tunani wata ya fassara cewa suna na wane ɗan gidan wane wata jikan wane wanan ɗan wane mana ana amma ya kamata idan za a ansa tambayar kowa ya ansa ta ta fuskar yadda yake ganin kansa da kansa ko ba isa biyan zai da kuke gabana kowa in fassara masa ga yadda yake ganin kansa da kansa duk duniya kowa ya fi sanin kansa da kansa shi yasa wata kin a tsarin addinin musulunci har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu addu'a inda wani za a zo a yabe shi akan kyakkyawan aiki ko wata kyakkyawar manufa ko wani kyakkyawan tsari sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu addu'a Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lam Allah madaukakin sarki karka kama ni da abin da waɗannan mutanen suke faɗi Allah ka sa ma in fiyar da suke mun tsammani laifin da nake a ba su sani ba Allah ka yafe mu amma a rayuwa wannan shine kalubalen mu na farko mu din a matsayin ɗan uwa mata a matsayin iyaye mata a matsayin kakanni a matsayin yara waɗanda suke cikin wannan masallacin kowace ta ansa wa kanta da kanta wannan tambayar ita ɗin wace ce sannan ma za ku rige idan kin san ke wace ce mai kike bukata a rayu wannan tambayar da ansarta inda za mu ansa ta tsakani da Allah to da za mu gane rayuwarmu tana tafiya daidai da mu ko ba tafiya daidai da mu ni abin da nake da bukata a rayuwa ya na tsara in same shi ya yi daidai da ni ɗin hanyar da na ɗauka ta dace ko ba ta dace ba a inda nake zaune ya dace ko bai dace ba tsarin da na ɗauka na rayuwata daidai ne ko da gyara shi ne da zai ansa mana ma za turidina me kike da bukata a rayuwa sanin kai da sanin bukata a rayuwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin wannan abin wallahi shine ya ba su nasara a cikin addini sun san ko su suwa ne ne kuma sun san me suke bukata a rayuwa abin da ya zo kwakwalwa ta daidai wannan lokacin sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ba shi wasiƙa ya kai wa ɗayan sarakuna ya yi tafiya a ƙungurumin sahara da ya zo ƙofar sarkin aka ce kawo wasiƙar a danƙa mai ya ce wasiƙar ta fito ne daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wanda zan danƙawa sai wanda aka ce in bashi wannan sako din da aka aka buɗe masa ƙofar an gina tafkekiyar fada da kayan alatu wadda ana gani za ka tsorata ka amma sanin shi waye wannan bai zamanto masa barazana ba me yake so a rayuwa bai zamanto masa barazana ba haka ya taka ɗaya bayan ɗaya da ya tsaya a gaban sarki ya meka mai takarda ya ce gata in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bude mai takardar ya ce ina ganin duk wanda suke tare da kai ba su kamata su karanta wasikar manzon Allah ba ga abin da wasikar ta karanta kunsa min Muhammad ibn Abdullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila azim daga muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mai girma sarkin kasar kaza sai ya fara ambatan kansa cikin wasiƙa saboda shi a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara gabatar da arne sannan sunan shi akwai tsafkanta musulunci sai ga ya fara ambatan sunansa shine yake fassara mana man ana ni din wane ne da ya gama karanta masa wasiƙa ya ji abin da ta kunsa sarrin sarki ya ɓaci idan sai ya yi ja sai ce masa kuɗin su wane ne ku bar ƙungurumin sahara ka zo gaba na ka karanta min wannan wasiƙa sai ce masa nahnu qaumun ibta'athana Allah tabaraka wa ta'ala linukhrij al-ibada min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad ya ce mu ɗin waɗansu mutane ne haka nan Allah ya yi mu kaga yanzu ya fara sani shi menene man ana ɗin ko ni ɗin ni wane ne sai ce nahnu qaumun ibta'athana Allah mu mutane ne haka Allah ya yi mu haka Allah ya halice mu da Allah ya halice mu yayi mana haka me muke da bukata a rayuwa sai ce Allah ya ba mu aiki guda ɗaya nukhrijul ibada min ibadatul ibad Allah da ya yi ce mu tsamo bayi mu tsamo mutane daga bautar mutane su koma bautar Allah ibta'athana Allah li nukhrij al-ibada min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad su daina bautar mutane su koma bautar mutane yace kuma a wannan tafarkin ba ma jin tsoron mutuwa man anti ma za turidi ke ɗin wasiti me kike da bukata a rayuwa yana da bukatar muke tuna ma waɗannan kanmu da kanmu kullum na ki ansa tambayar ne saboda kowa ya san kanshi amma daga cikin abubuwan da muke amsa wata il yanzu muna ji a karan kanmu mu ɗin su wane ne man an ci ma za turidi wace ce ki me kike da bukata a rayuwa kawai sunanki maryam zainab khadija laraba hindatu safiya haka kawai shine sunanki me kike da bukata a rayuwa kawai kin yi bacci kin tashi a'a ko kuma kina da aiki man anti wa ma za turidi wata kili yanzu da kike zaune in aka ba aka tambaye ki me kike da bukata a rayuwa wala aka samu budurwa ba mamaki ta sai aure in aka samu mata aure ta sai aihuwa in aka sami aiwa ta ce in aurar da yata in aka sami ɗa namiji ta ce yayi digiri wataƙil ita ce bukatun da za su zo gurin mu wataƙil al'amuru a hammu min zalik al'amarin ya fi ƙarfin haka man an ci wa ma za ta rije wace ce ki me kike da bukata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fahimci wannan aiki ya fahimci wannan sakon yasa za mu ga duk faɗuka tashin da suka yi da mutanen maka ai sun yi ne a kan su tattauna manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in mulki yake da bukata a bashi suka ce in kuɗi kake da bukata mu ba ga kuɗin da ya fi na kowa in matsayi kake so mu maida ka shugaba ba a isa a tattauna matsala ba sai da kai in matsayi kake so mu baka amma abin da muke so ka bar faɗin wannan saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya turo maka manzo Allah ba su tambayoyi daban-daban ansa daban-daban ita ce abin da ya kwashi manzon Allah shekara goma sha uku suna fafatawa da mutanen makka sanin shi ɗin wane ne kuma wani aiki ya zo yi a doron duniya mu ma yanzu mu suwaye wace irin rayuwa muke kuma don me muke rayuwa saƙon me muke ɗauke da shi ga al'umma idan mun san mu waye mun san me muke da bukata wa ila aini ina muka sa gaba muna yi ne don duniya muna yi ne don Allah muna yi don mu samu kuɗi muna yi don mu samu matsayi ko muna yi ne don amsa umarnin Allah muna yi ne don neman lahira muna yi ne don sauke saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora a kanmu wallahi amsa wannan tambayar ita ce take gaya wa mutum shi ɗin shi wane ne man anta ko man anti ma za turidina wa ila aina ina aka sa gaba ina aka dosa sanin ina aka dosa wannan shine yake wahaltar da mutane da yawa a rayuwa idan na dauki alqur'ani na fara karatu me yasa na fara karatun alqur'ani me nake da bukata a karatun alqur'ani me karshen mu'amala ta da alqur'ani aljanna ce ko ba aljanna ba idan na fara karatun hadisi me nake so in yi hadisi me nake so in zama me kamata in samu in na sa tsinke a gaba me dalilin da ya sa na sashi wallahi ni da yake sauƙaƙa ayyukan da al'umma suke da bukata ɗayar ku da za ta jarraba inda a buɗe sabon aji a haɗa ku in kin zo ki kalli ajin ki gaya wa kanki duk wanda muke zaune a nan ajin na fi su ƙoƙari na fi su fahimta kuma zan tabbatar da na fi su ƙoƙari na fi su fahimta yanzu kin gaya wa kanki ma za tu ridina me kike da bukata inda gaske kike wallahi tallahi hakan sai ta faru wani sahabi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni fa ba abun da nake da bukata a wannan yakin irin in yi gwagwarmaya in yi yaki a cillo kibiya ta kafa nan dina ta fito ta bayana in yi shahada bayan na yi duk abin da na yi na kashe waɗanda na kashe na rage adadin arna kuma Allah ya azurta ni da shahada tunda an ce la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna wallahi da ya gama fadar maganar sa ya juya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai inda gaske yake abin da ya fada hakan zai faru kuma haka aka gwabza yaki haka yayi bajintar da ya nema kuma haka aka harba shi inda ya nuna nan mashin ya kafa inda ya nuna ta nan mashin ya fita yanzu wannan ya san me yake da bukata a rayuwa ko bai san me yake da bukata a rayuwa ba da aka zo za a yakin badar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsuma sahabban shi ya wasa su sun ji kawai a mutu sai ce wallahi tsakaninku da aljanna haɗuwarku da waɗannan mutanen ku kashe ko su kashe ya ce manzan Allah yanzu suna kashe mu sai aljanna ya ce wallahi sai aljanna ya ce in kwa zan jira in cinye waɗannan ‘yan dabinan Allah wadarar rayuwata dabinin da yake hannunsa ya watsar ya nutsa a guje ya kashe wanda zai kashe aka kashe shi aljanna ta tabbata a wajen Allah maɗaukakin sarki yana cikin abin da yake ambata mana mu ɗin suwaye a cikin rayuwa man anti maza turidina wa ila aina ke wace ce me kike da bukata a rayuwa ina kika fuskanta ina kuma bangaren mata idan ba ku manta ba mun karanta hadisi da kuma kissar ummu sulaimi mun karanta anan ko ko mun karanta ba an karanta babar Anas dan Malik ko wacce danta ya rasu ta wanke shi ta adana shi ta ki gaya wa mijin an yi rasuwa a wannan gidan aka ki kukan mutuwa aka ki ihu aka ki ambanu an lalace ko me take da bukata a rayuwa tana da bukata a rayuwa ta rayu musulma ta karantar ko ta dabbaka karantarwa addinin musulunci ta samu aljanna a wajen Allah madaukakin sarki ta san ita wace ta san me take da bukata a rayuwa kuma ta san ina za ta koma da haka da aka zo za a nemi aurenta aka ce faɗi duk abin da kike so a matsayin sadaki ta ce aini matsayina na musulma ban dace in aure ka ba a matsayinka na arni kaga ta san ita wace ce ita musulma ce wanda yake magana da ita arne ne a daidai wannan lokaci ma za tu ridin me take da bukata addinin musulunci yayi gaba ta sama musulunci mabiya tace da za ka musulunta kadai shi nake da bukata a matsayin sadaki shi kuma yaga matar da yake da bukata wannan sharadin an ansa shi mana ya karɓi addinin musulunci ya aure ta ta san yanzu me ya sakonta a rayuwa me take da bukata ila ai tayi ne dan Allah tayi ne dan abata aljanna ko manzon Allah ya tabbatar la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am yafi maka alkhairi a tattara maka dabbobin ni'ima wani aka ce jajayen raƙuma ɗaruruwa to mutum ɗaya fuskanci addinin musulunci ta hannunka kamar garantin gidan aljanna kake da akwai wata kaɗai na takaita a nan gurin mun fara ji a ranmu kenan muna da kalubale na sanin mu din su wane ne me muke da bukata a rayuwa abinda muke da bukatar a rayuwar me za mu yi da shi a ƙarshe aljanna ce ko ba aljanna ba wata kilo ka tambaya zai ce ni abinda nake da bukata a rayuwa in tara miliyoyin kuɗi babu laifi a tara miliyoyin kuɗi ajiye account ɗin ke fi na kowa nauyi amma me kike da bukata da account din ke na kowa rauni ya nuna kwana karfi kawai ki yi kafinta ki sai gwalagwale ki sai kaya mai kyau ki yi gidanki ki koma gefa ki tare ko kuma aljanna kike da bukata da wannan kudin idan kin samu dole wannan yake fassara miki ke din wace ce man anti ma za turidina wa ila ai idan mun ansa wannan watakil da zan shiga zuciyoyinku da zan shiga cikin kwakwalen da tabbatar yanzu wata tana wa kanta da kanta zargi to me yasa na yi kaza ko ban yi kaza ba inda ɗaya ta ce min e ko a ƙasa ƙasa ne ba sai ta ɗaga hannu ba akwai wanda ta ɗan yi tunanin ɗan zargin kanta kaɗan akwai so wannan zargin shine gaba na biyu na nasihar mu duk lokacin da aka faɗi abu ka ji an wuce ka aka faɗi abu ka ji baka da shi to ɗan adam yakan zauna ya zargi kanshi wannan zargin yana cikin abin da ke ba mu matsala a cikin rayuwa idan za mu zargi kanmu mu zargi kanmu daidai lokacin da zai ba mu damar nadama mu tuba ga Allah sai mu gyara mu ɗora daga inda muka tsaya kada wannan ya zamanto ne ƙololuwar rayuwa a rayuwa mukan ɗau layi mukan ɗau matsaya wataƙil mukan yi kuskure wata iyayen da za su iske mata tafi ki karatu kakki aure sai ta kabe da cewa layi ne aure nake so a yi a yi ta yi karatu ta cewa layi ba za ta yi ba aure za ta yi a yi mata aure ya ta yi kuskure daga nan rayuwar ta lalace saboda za ta fara zargin kanta wata za a ce yi auren karki karatu ta ce karatun take so a karatun sai ta samu kuskure ya zama to wannan shine matsalar ta a rayuwa wata za a ce je islamiyya ta je ba za ta je ba ɗan kawai ne suke zuwa da ba su da wayewa yanzu sai ta gane ba ta yi karatun addini ba ba ta fahimci addini ba sai zama to mata matsala a rayuwa irin waɗannan kurakuran da muka yi kowa yana da su a rayuwa lokacin da muke gina rayuwarmu muke kallon rayuwarmu kada kuskuren da muka yi zamanto shine babban abin da muka ma muhimmanci a cikin rayuwa na sha faɗa a karatuttuka daban ɗora kuskure ya maida shi ne rayuwa wani ne ke gurɓata rayuwar ɗan adam wani za ka tadda kawai yana ramewa tana ƙanjamewa tana ci tana kasusuwa me ya faru wallahi ita ma ba ta sani ba me yake damun ci ba ta sani ba wasu laifuffuka ko kurakure ko rahin daidai da ba ta hau ba ita ta ɗauka ta mai da su shi ne ginhikin rayuwarta sai rayuwarta lalace wani bawan Allah likita ne kuma psychiatric doctor balarabe ne amma a ingila yake zaune sai zamanto jaridar albayan ko mujallar albayan idan za ta fita duk wata yana rubuta musu kolum guda ɗaya abin da yake rubutawa a kolum ɗin shine mushahadati fi birtaniya abubuwan da ido na ya gane mun a ingila kawai shi ne abin da zai rubuta a wata ɗaya zai samu abu guda ɗaya sai rubuta mu shahada ta fi birtaniya sai yake cewa ɗayan abubuwan da suka bashi mamaki ya ce wata baiwar Allah ce a gidan jan rediyo da tv yake jinta yake ganinta kwararriyar lauya ce mai kare haƙoƙin mata mai tsayawa mata ya ce wallahi ya santa ta sa manya-manyan kamfanin nuka sun durkushi saboda keta wani haƙƙi na mata da suka yi in ta tsaya musu ta bi musu kadi ta faɗi tarar da za a yi wallahi wani kamfanin idan ya biya tare to durkushewarsa ta zo ta ya siyasanta kai ce taki ake mata da iron lady mace mai kamar maza ko mace mai halin maza tsayayya ya ce wallahi abin mamaki yadda ya santa ya san tsayuwarta ya san jajircewarta ya ce kawai ya gatara na a asibitin da yake aiki duk unit ɗin da yake asibiti an zagaya da ita misali idan ka ɗauki general hospital ai akwai A&E accident and emergency ko akwai surgical what akwai medical ko akwai ina ne bangaren yan magunguna bangaren yan tiyata bangaren yan hadari yan isolation su ne unit na asibiti yace to duk unit din asibitin su an zagaya da wannan matar an yi gwaje-gwaje menene matsalarta ya ce wallahi an kasa ganowa amma a kwance take tana karewa tana ramewa ina matsalar ba matsala da kare aka ce to a maida ta bangaren likitocin mahaukata haka mu muke kiransu a nan gurin ko psychiatric doctors amma su ba nan ne ba ne mahaukata wanda yake da abin da yake damunsa an kasa ganowa ana kai musu su su tattauna da shi for counseling ka gaya musu matsalolinka ka bujiro da su ku tattauna sai su baka shawarwari watakin anan maganin matsalar ka take yanzu akwai wanda zaka samu a rayuwa ya uzura kansa ya takura kansa yana da damuwa amma da kun tattauna ka ba shi shawara daya biyu uku sai ga warakarsa ta zo yi kaza bar kaza sai ga matsalar ta kare yace to shi ma sai aka kawo masa ita gurin shi yace duk tambayar da ya kamata in yi mata yace na yi mata yace daga ƙarshe sai na gano matsalar ta kwaya ɗaya yace kuma wannan matsalar za ta ɗore har abada ne wannan ƙarfin da ta yi da tasirin da ta yi da kamfanoni da ta karya da tsayuwar da ta yi ta ba ta wata siffa kwaya ɗaya wannan siffar ita ce matsalarta a rayuwa wata siffa ce daidai kissa da na ambata muku yanzu so nake in ke tafiya da gari ki auna kwakwalen mu muna karɓa ko ba ba karɓa yanzu zan ce tana da siffa kwaya ɗaya wata siffa ce ku a gurin ku na siffar namiji jajircewa da tsayuwa wannan siffar ita ce ta zama mata matsala a rayuwa duk kamfanin da ta sa a gaba in ta yi karansa wallahi kamfanin tsoro ki kamar durkushe wata tasu sai ta ce du abin da nake da bukata a rayuwar duniya na samu ilimi na yi gogayya na yi suna na yi kuɗi na yi ta ce wallahi abu ɗaya ne ya tsaya mun a rayuwa ina da bukatar na yi aure kuma wanda nake so na aura namijin da zai mun tsawa in ji har ina karkarwa ina so in yi ya ce mun a'a ba na so in yi ya ce mun sai na yi kuma in rasa yadda zan yi na yi din ya ce wallahi wannan ita ce matsala ta a rayuwa sai ya tuno yadda yake ganinta a gidajen tv yadda ya san rikicocinta a kotu yadda yake jinta a gidan rediyo ya ce kuma wallahi ba za ki samu ba dumatar da ta kai irin wannan matsayin ko ku ne ku auna ku gani matar da ta iya sawa ta karya gwamnatoci ta karya gwamna misali yanzu anya akwai namijin da zai tunkare ta sai zai aure ta ce mata ke za ta fita ce ko ki zauna ya yi mata magana ta ji tana karkarwa inda akwai to zai ga ita din ba irin majin matar aurensa ba ce wanda kuma zai zo don kwaɗan abin hannunta ko matsayinta ko alfarmar da take da akwai shi kuma bai isa ya mata irin abin da take so a wajen namijin da take da bukata ba wannan ya haifar mata fadawa cikin halin da ta fada amma me yasa shi kuma na kawo mana ke ma a take rayuwar a iya samun abin da ya kama da wannan ta wata fuskar ko ba wata fuskar ba idan kin samu kada ki mai da shi damuwar al'amarin rayuwarki yi kokari ya faru eh ya faru ya zan wa kaina afuwa ya zan gyara ya zan tunkari rayuwa shi ne makasudin kawo mana ba na kawo mana bane akan cewa in wani abu ya kama da haka ya faru shi kenan ai rufe duniya ta tashi ba shi bane karshe du al'amarin rayuwar musulmi akwai da za a gyara shi akwai da za a tunkare shi akwai da rayuwa za ta yi kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cikin al'umman da suka zo kafin mu akwai mutumin da ya kashe rai ɗaya ɗaya har guda casa'in da tara na tabbatar duk kuskuren da kike da akwai bai kai haka ba ko akwai da zaka yi rantsuwa da Allah kuskuren ta yafi karfin kashe mutum 199 anan masallacin bana ji akwai shi ya kashe mutum ɗaiɗai har 99 wannan abin sai ya damu rayuwar sai ya harzuka shi sai ya dama shi da yana dama sai ce to bara ya je ya nemi malami a yi shawara a daina ko kar a daina da tuba ko babu tuba da ya tahi maimakon ya samu malami mai fahimtar addini ya samu mai ibada sufaye masu wunin masallaci masu kwana masallaci karatu kuma babu karatu fahimta babu fahimta sai ce masa malam ni a rayuwa ta kisa na iya na kashe mutum ɗaiɗai har casa'in da tara idan na tuba Allah zai yafe mun ko ba zai yafe mun ba ai ko Allah ba zai yafe masa ba in kina da hankali ba za ki ba shi ansa ba sai ta tayi kice to dan yi hakuri zuwa gobe in yi ma bincike sai ai nesa nesa da shi da yake bi gida da sai ce ai ina raita ta inda tara wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'adahu wa a'adda lahu ka kuma ka da kawai bige dama na zo ne saboda aljanna yanzu suka ka fara jawab mala'ika ba ran hada da kai a cikin lissafin kawai bige ya mutu sai da ba ta sanin karba yanzu ɗari lissafi ya ci gaba ai dama ana daina laifi ne saboda ana sa ran Allah ya gafarta to yanzu kace ba za a gafarta ba kai ba kamata kai ga cikin lissafi eh bige bayan ya bige shi hawo zai sake nadama anya bai da tuba sai sake neman wani malami da ya sake neman wani malamin ya ce masa na kashe mutum ɗari yanzu madadin 99 tunda ya ƙara da malami guda ɗaya ya ce idan na tuba Allah zai yafe mu sai ya ce wa man yahulu bainal abdi wa rabbi yace waye ya isa ya shiga tsakanin Allah da bawan sai yace duk duniya babu yace idan ka tuba Allah zai yafe maka kawai ka kyautata niyya ka tuba zuwa ga ubangiji kai niyya al'amarin ya kare yace kuma ina baka shawara idan ka tashi tuba kai nisa ka bar wannan gari saboda nan din in kana ciki ka saba da sabo in ka canja guri to za ka canza ɗabi'arka da gurin da ka samu kanka nan take tuba kuma ya niyyar hijira wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah duk wanda ya bar gidansa da niyyar barin sabo da niyyar hijira da niyyar kaura yana fita kafin ya je ma inda zai je idan mutuwa ta dauke hiladan ya tabbata wajen Allah madaukakin sarki yana fitowa ashe akan gargarar ajalinsa ake kan ya ƙara garin ajali ya zo ajali yana zuwa abinda manzon Allah ya karantar da mu mala'ikan mutuwa ya kanzu idan mala'ikan mutuwa ya zo mala'iku suna zuwa daidai da aikin bawa idan barna kika yi mala'ikun azaba za su rako shi idan alkhairi kika yi mutuniyar kirki ce yar islamiyya yar mss yan gyara yan kokarin a yi daidai yan kokarin a raya sunna to mala'ikun alkhairi ne za su rako shi wannan sai mala'iku suka kasa tantancewa namu ne ko naku ne sai aka ce kawai a taho mala'ikun mutuwa suka taho da kayan azaba mala'ikun azaba suka taho da kayan azaba mala'ikun rahama suka taho da kayan rahama mala'ika yana zare rai kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ba a barin a hannun ran a hannunsa ko da da sakan biyu aikin sai zaro ran yana zarowa mala'iku za su karba ana zarowa ko hai kawo rida wannan suna namu ne wannan suna namu ne kuma kowa nasu ne wannan wannan suna nasu ne saboda ya kashe mutum 100 kuma babu abin kirki a cikin rayuwar shi wannan suna namu ne saboda ya tuba kuma ya fito da niyyar tuba sai Allah ya turo ni mala'ika ce to je kaka musu shari'a a tsakanin su aka yi shari'a aka ce to a auna a ga ina ya fi kusa garin da yake barna idan ya fi kusa da su to nasu ne garin da ya nufata mutanen kwarai in ya fi kusa da su nasa ne da aka tashi za a auna ita waccan garin da ya baro sai Allah ya umarci kasa ya ta matse ya ta haɗe a guri ɗaya da aka da an fara takawa za a take ta can inda zai je sai Allah ya umarci kasa ya ta buɗa ta ɗame kamar ke ce a ce akwai danko a gidanki kaga lokacin da za a auna shi za a ga baki iyakansa haka amma aka ɗama shi fa ba mamaki sai ya kai faɗin hannuna ko ya faɗin hannuna sai Allah ya umarci kasa sai ta ɗama da haka sai aka samu takon garin da yake so ya karasa ya fi tsawo sai zama to mala'ikun rahama suka karbe shi aka zahi cikin rahamar Allah madaukakin sarki wannan kenan yake gwada mana duk kuskuren da muka yi a rayuwa kada wannan kuskuren ya hana mu jin daɗin rayuwarmu kada mu maida shi abin da za mu kamba ma hi kaɗai muke gani ba hi wani rayuwa shi yasa ma a zamantakewar mu Allah ya mana umarni da hadisi muna yawan karanta shi a ajujuwan mata la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar mu'mini baya kyamatar mu'mina in yaki halinta akwai wanda zai su kenan duk yadda kike da munanan ayyuka da laifi kina da alkhairanci kina da ayyuka na kwarai waɗannan ayyukan na kwarai su za ki fi ka ido ki kalla kuma ita ce gaba ta uku a cikin nasihohinmu ina da shi mu bar mu zuwa sati mai zuwa insha Allah shine ni din da me na bambanta da sauran mutane ke da me kika bambanta na tabbatar matan da kuke nan gurin kowace tana da wani abu kwaya ɗaya da sauran matan da suke ajin ba su da shi ko da suke masallacin nan watakil kin sani watakil baki sani ba menene mizaki a cikin mata da me kika bambanta da sauran mata wallahi sanin wannan yana gyara rayuwarmu ko ya gurɓata rayuwarmu rahin sanin wannan yakan sa rayuwarmu ta zamanto ba ta da hadafi wataƙila yanzu in kika tambaye ni ina da abin da wani bai da shi wataƙila muka tambaye aramma yana da abin da wani bai da shi mai rikodin yana da abin da bai da shi in muka tsallaka ɓangaren kowace ɗaya tana da wata alfarma da allah maɗaukakin sarki ya mata sai mu bashi zuwa sati mai zuwa insha Allah ta'ala abinda muka bawa karfi a yau kenan abubuwa ne guda biyu sanin mu suwaye tahdidul huwiyya tantance kanmu da kanmu ana tantance kanmu da kanmu ne wajen ansa wa kanmu tambayoyi guda hudu man anti ma za turidina wa ila ai bayan wannan shine idan mun gano kuskuren mu cikin rayuwa kada ya zamanto wannan ya hana rayuwar mu ta yi daɗi ya hana rayuwar mu ta yi manufa ya hana rayuwar mu ta yi saiti duk kuskuren da muke da akwai zai gyaru kuma za mu iya gyara rayuwar mu ta yi daidai duk yadda na ɗauko rayuwa ta kuskure akwai yadda zan gyara ta duk yadda na yi kuskure akwai yadda zan yi daidai duk yadda na yi ba daidai ba akwai yadda zan gyara rayuwar mu wannan in muka kalli darasin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban sai na karantar da mu wannan da yawan su manzon Allah ya same su da girman su da balaga a wani tsari kuma ya da su suka tafi a tsarin addinin musulunci ake kirga su cikin manya-manyan sahabbai har aka yi musu bishara tun daga gidan aljanna kafin a tafi lahira rayuwar mu ma za ta yi daidai da haka ɗin in mun zo sashi da wahai mai zuwa sai mu cancance wace irin miza muke da akwai a rayuwa in mun san mizar mu me amfanin hakan ya zai taimaki rayuwar mu kuna gidajen aure ne za ki aure ne yarki za ki aurar da ita kanwaki ce mecece mizar ya za a yi amfani da wannan mizar sai amfani abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ya nuna mana kuskuren mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace inda tambaya idan babu tambaya sai mu ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin